إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى ya kaddar mu a markaz ahalu suna da jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaran jamhuriyar nijar yau muna juma'a 27 ga wata na muharram hijira shekara 438 wanda ya dace da 28 ga wata na goma shekara ta 2016 yan wakayen muhara karatu akwai tambayoyi da suka a cikin wannan sati sun yawan zawa kusan ta zaman tofi tana ga wasu masala da 'yan uwa wanda wasu 'yan uwa sun zo sun yi karatu sun doko wannan masala ta masala ta asalatu za ka dauki abin karami kaɗan-kaɗan cikin almajirai yan uwa mutum ya raina masala yasa kamar zaman to fitina cewa muhamma a nan kenan a bata muna wata bida'a a cikin asalatu da ake yi a farkon lokaci yan uwa ina ga dama a wajen wancan karatun na wata magana kuma ina ga ita take ta wakana ta rashin karatun mutane da ce ina tsoron wani ya zo yau Allah kad Allah kiyaye dan bid'a ya kai wata shuba ya so kuma al'umma sai ta zama to fitina cikin ahlus sunna saboda rishin karatu shi ne kiban a hankali da kulawa da karatu da zuwa makaranta wannan mas'ala an wada aka dauko ta mas'ala as-salatu da muke na harkon lokaci wanda damar cikin yan uwa akwai wanda suna ga haka haka suna ga a tsaya a wancan natakin da aka saba babban hujja a saudiya ana yi a harkar lokaci mu a kira sallah na biyu mu muna yi a na farko yan wa wallahi tun lokacin da muka fahimci sunna tun fahimtar mu sunna muke da aƙidar cewa ba ruwanmu da wane ya yi kowa ina ya ko kaza an yi farko an gidan ɗan halu suna na ƙwarai mahi yawa ɗan tawaye ne wani ne ma tawaye akan wani ra'ayi mai tawaye kenan ba mu da wata madogara kwakwara duk idan muka samu nassi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi ba mu tare da kanshi ko a ina ba a yi ko a nan kare ake ko mu kaɗai muke a masallacin mu za mu tsaya kanshi duk mu san amma duniya wala bai ce mu ko in wannan mas'ala ta as-salatu khairu minan nawm a farkon lokaci da muke ta kiran sallah na farko tun farko mun san da matsalai wallahi ɗan wa dole ne wani abin wa ba don muna so ba ne ba ra'ayi ne kuma canza abin da ake kuma muna so abin da aka saba in dai sunna ce a taba kai aka matsala a cigaba da shi in da akwai ilmuta kan abu amma rashin madogara ce ta sa dole ne muka yi kokarin sa'a ma sauran mutane da ake yi muka sa a salatu a farkon lokaci a kiran sallah na farko na asuba yan wa cikin almajiri sun mun tambayoyi da dama a wannan baki da suka zo an karanta wani littafi da suna cewa na wannan ne fauzan ba fauzan mu da yashi ba fauzan yayi mutu kadimi ne ga wanda ya littafi masala yan wajigo wanda shine an ka dauki littafin wannan wanda suka kawo wanda yake inkarin wannan a salatu khairumin nawm a harkar lokaci duk da cewa yan uwa akwai masala ta malamin kanshi ya bayani ga yan uwa a lokacin nan ma na cewa kusan da cewa ni ma a masallaci na da muke kenan a ce inda yazo a salatin a farkon lokaci ake ta sai daga musu haka nan mu ma namu a can kin da muke wannan mas'ala ce makaranta muku ta malamai ta almata malamai da hujjoji a can ma inda muka taso a masallacin da nake sallah ana a salata a kisra na farko sai daga musu haka amma karanta littafin kurin ina almajirai kurin aika hujja a shaida bida ce ma ake nassin da ya kawo su masu inkari ko masu yi a kiran sallah na biyu kamar zama saudiya na mace misali da abin ya shahara cewa nassin hadisi da ya zo karar ba mai inkarin shi na abin hadura shi ne shahara cewa ina kiran sallah a kiran fi azan awwal min fajar kiran sallah na farko na asuba nassi karara me shubhar da suka dauka suke ta yawo ita akan da za kai a kawo a to da ya ce a zan awo minar fajari ai asuba annabi ya ce ban azanin salatin annabi ya kira ya kama da kiran sallah ya ce musu ya ce musu azan kenan anan azan na farko ana ne kiran sallah na farko na asuba shine bayan tarbiyya da to wannan annabi ya kama ce shi da anan ake ga ta fara kasa da kulluwa kulluwa ta tayo ba nasi bane ba zairi wanda aka kawo dukkanin balitan gaba da aka kawo har karshe babu ruwa ya karar da ya kawo shi annabi ya ce a kiran sallah na biyu babu babu tiyin da ya so ya gyara abin babu wani magana to me madogara wannan masala malamai kan ce misali wani kamarani ko umarani an abubakar da umar ana an gama azan da kiran sallah an kira da abu daya inda abin yake zauwa a hili dukkan sallah guda biyar abu ne sananne tana da kiran sallah daya asuba kadai take da kiran sallah biyu wani abu sananne ko to da Allah in ma an kirayi ikama da kiran sallah sai na cewa ne a kiran sallar asuba na harko da Allah wani zaka ci da Allah a hankalin ka kurin a hankalin ka bai gada kwasa hankalinka kahidi na hali kenan bayan wannan hujjoji ya kama magana a su albani su sana'ani dan uwa abin dan uwa ga mini nace to dan Allah dan uwa idan wannan malami ba san masu shi dan ba san masu anan man harka zuwa malami wanda da tayin anan man harka sunan shi kaddara wane ne idan irin wannan malami irin su albani su sana'ani su yi magana su kawo nassi madogara kan nassi ka ce wai abin wa ba su gane ba ne ba shi waye mai magana ce ka diba da farko ma kuma ka nasi ka diba matsayin masu magana matsayin masu magana imam masana'ani musulun salam da albani wani albaksan ma yadda sunan shi ya ga yanka sunan shi kan nan ma ka tsaya ka aiki da hankalin ka ka tara hankalin ka kai ma ka nemi nasi wannan shi malamin da ya kawo magana cewa wai yin ma wai a ta farkon bid'a ce da muke yi abin da ya wa'amata kenan ce to dan wa wannan mas'ala lalle albani cikin wannan cikin wannan littafi nashi na numamul minna ya tabbatar da cewa ma yinta da aka saba yi a kiran sallah na biyu shine bid'a haka mashahur hasan cikin cikin ulbul fiqh muslim mashahur hasan ya ka wannan mas'ala ta subul salam da ta albani ya ka cewa tabbas abin da yake karrar nassi a salata ana yin ta a kiran sallah na farko na asaba idan ka ɗauko littayi na sai fi suna na abu malik ba da nasar sabik ba na abu malik hedi ya kawo inan hujjoji wanda cewa ya kawo sahabba irin su bilal su abu hurara su da damacin wanda ya tabbata suna a salatu kuma ya tabbatar da cewa salata ana yin ta a kiran sallah na farko na asaba dan wanisin da yake cikin suna abi da wani abin hazura abin da yake karantar da mutane ya ba su labari ne cewa annabi sallallahu alaihi yana karantar da ni azan sai janyo yanda ake kiran sallah da ya kawo wajen hayya ala sala hayya ala fala sai ta yi fi azan fil ula min as-subh fil ula min as-subh as-salatu khairu minan nawm lafazin Abu Dawud kenan iyakar da kiran sallah ce kuma muku ita kuma mutane sai ta ya gaya mana a kiran sallah fil ula min subh na farkon sallah asuba na kuma ta asubi ce ma in ce as-salatu khairu minan nawm magana ya gama ta ko kiran sallah ne ce kawai kiran sallah ake koya musu dan uwa bayanai ne a hili karara abin da ya kaddar mai dan uwa kai sai ce ai ai a nan cikin arba'in sun ce wa malamin to ai bilal yake yin as-salatu ya ce ai na hadisi ba ina hadisi yake wannan shi ɗan mai kai ba za ta bilal ya a salatu to shi sa na zo da lafazin hadisi na bilal kuma hadisi ya inganta sahihin hadisi sun sunan ibn maja wanda wannan iya wanke duk da shuba mai zan gama ba da ƙarshe sai yake cewa an bilal cikin lafazin sunan ibn maja annan nabi sallallahu alaihi wasallam جاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر بصلاة الفجر فقيل هو نائم فقال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك يتي بلال يزو النبي صلى الله عليه وسلم أصلى تأصبا وتروى أنت إيا برشيني ya ka kalma as-salatu khairu minan naw as-salatu khairu minan naw asali daga nan sai aka tabbatar da yin as-salatu ma asalin ta bilal fariyanta asalin ta bilal fariyanta sai aka tabbatar da ita a kiran sallah na asuba wanda idan ka dauko a cikin zuta na al-mughni ya kawo mas'alar as-salatu ya kawo mas'alar ta bilal cewa ya tabbata bilal iya shi ke yin as-salatu to yanzu kenan wa mun samu nasi sahihi bilal shi fara asalatu kuma cewa ya tabbata yayi wannan asalatu manzo Allah yana raye tabbatar mai da yinsa a kiran sallar shi to sai muka tabbatar bilal kiran asalatu ga ruwaya bukhari ya kawo muslim ya kawo mazala ke cewa inna bilalan yu'azzin bilailin kun ji ko wannan ruwaya bukhari ya kawo ta muslim ya kawo ta inna bilalan yu'azzinu bilailin fakulu wa sharabu hatta na ibn umar maktum yace bilal iya kiran sallah cikin dare haika idan ya kiran sallah ku ci ku sha sai dan ibn umar maktum ya kiran sallah shine mai kiran sallah banketo alfajr dan wada Allah nan me shuba an karantar da kai bilal iya kiran cikin dare kuma ga ruwa ta inganta bilal iyayen asalatu a yana ake yin ta kenan har ake bayani kiran sallar bilal ta ruwa kiran sallar bilal kai hana ku ci da sha a cikin dare ke yi kiri da rai hudu amma da duk wannan zuwa ce maka ko bid'a ce haka tar hankalinka an ce muna bid'a wala sunna muke kuma wallahi da hujja da mun fara ban fara ba da mun yan wa idan wallahi abdewan zan fara ban fara da wuri sai mun mun tuka mun ban mu wata madogara ne dole mu ina tuni nan da 'yan shekaru an yi wani taro a nan garin na kungiyoyin musulunci allah ɗan umar sama'il na shiga kungiya ayyar ya zo nan garin na kai min ziyara don na ga mota sun zo ke damar sabar shi a nami na kai min ziyara na je masarkin shi mun ɗan gaisa he wani tsoho he zo ita ta ku yi hankali a nan garin wasu sun zo sabbi suna yin asalata a farkon lokaci ku yi hankali sai ta yi an ba mu labarin sa'i to na fahimci tsohon ba malami bane ba ina mai jiyo kalmar da larabci na ce abinda wannan mutumin ke gaya maka menene magana kan wannan mas'ala ni masu yin wannan muna tare su ya ce a ka san abin zai ka fitar ba fitina ba ina son gaya me man a shari'ance me magana ka da ce yanzu biredi in je an yi magana dawo don na ji ne kusan kusan magarba da muka yi magarba akwai dan wani na gasa isa iyana na ce mu je karka na wajen musamman ya zo muka ta yi a takace mun dogon da ya ba karshe dai muka kawo wannan mas'ala ta asalata khairun nan da ni da Umar Ismail da wannan da Khalid Allah duk suna nan da shi da Khalid na ce to wannan muka kawo muka baje mas'ala karshen alama yace wallahi Ilyas yace wallahi wannan mas'ala mun taba wani taro na Rabiul Alam Islami na malaman duniya masu yanke hukunci an yi zama ce a Tunisi yace mun zamna a Tunis sai a zama da muka sai aka ɗauko wannan matsala aka ce wasu sun zo suna nan sun fara a salatu a harkon lokaci a cikin tunis ya kamata a yi magana a hana su irin da aka yi da maganar ke ya ce wallahi ƙarshen al'amari bayan mun tattauna aka ce gaskiyar magana wannan mutane akan hujja suke duk da ba haka aka saba ba don haka tun da kan hujja suke baiwa mu ce kasu yi wallahi haka Allah zai shi haka ya tabbatar abinda aka yi wani taron duniya gaba na malamai ne na rabu da almisalami haka yan wa wallahi akan hujja biki a salat a harkar lokaci ita ce sunna Allah tabbatar da mu insha Allah za mu tashi aya ta 152 ta sutura an'am insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقربوا اليتيم إلا بالتي هي أحسن muna cikin uwa wasiyoyi wanda suka zo a nassun ƙur'ani kuma dukkan wannan al'ummomi irin wannan wasiyoyi sun tabbata a sauran al'ummomi a yanzu cikin wasiya da zami bayan ina ga a wancan sati da ya gabata an yi magana akan nisantar shirka kyautata ma uwaye hana kisan iya don tsoron talauci hana dukkan nau'in alfasha da hana kisa wannan ababe su muka ambata a wancan sati yanzu sai hora da wala taqrabu mal yatim kamar da wala taqrabu zina nan saboda hadarin dukiyar mai karamin kari mana kenan Allah ce kanku kusanta ko kusanta kanku nan tsananin hadarin ne kusanta ma kusa ma kakaji don abu ne mai hadarin gaske mai hallakarwa kakku kusanta wanda me yasa domin kana kusantar wuta ne da kanka wuta ce kamar da ke cewa innan lazina ya akulun amalata ma zulma innama ya akulun fi butunihim nara wasai salama sa'ira ya tabbatar da cewa waɗanda suke cin dukiyar marayu matsayin su kurin suna cin wuta ne kamar kana cin wuta ne da kanka sai ta kai nisa ita ya ce suna cin wuta ne kuma gobe kiyama su koma ga Allah su shiga wutar sa'ir yan uwa masalar duke maraya abu ne mai hatsarin gaske gaskiyar magana duk inda Allah gama ka da maraya to kai hankali ɗanka ne kai ɗan ɗan uwa ne ƙane ne menene in dai maraya ne wani nacin maraya ana nihin wanda baban shi ya mutu kun bai balaga ba ba nihin ƙautu ba ƙautu maraya ba liki annabi ya ce la tumu ba ba islam la ya tuma ba da ita lamar manzan nasarar ce babu maraici bayan balaga ana nihin yaro mai karamin karfi wanzu a cuta a damara shi Allah ke magana ka kusanci duke shi ya ce illa bi da ta yi ahsan sai ta hanya kyakkyawa ta mu'amala a gyara ta ne a kare ta ne wannan don an samu masa'ala lokacin da magana ta zo akan cin dukiyar maraya cin wuta ne kaza sahabbai sai kwarai kowa mai maraya ma sai ya da baya ya ce baro shi duki ka aje halaka shi halaka ta wasu alunaka an al-yatama kul islahu lahum khair wa antu khalidukum fa ikhwanukum Allah ya ce suna ma tambaya kan mas'ala ta maraya ga musu islahu lahum khair a tsaya ka abar duki duk da hadarin ta a tsaya a kula da gyaran dukiyar a kare ta har ya balaga shine mahi alkhair in ma gama aka aka hulɗa aka yi mu'amala aka yi aka juya to Allah ce ya san wala wala mufsir min musalih Allah san mai gyara san banna kina kai hankali amma abinda ake ne ake gudu taba ta adalata ta shine kenan sai ta kyakkyawa hanya kyakkyawa shine abinda zai kawo kare ta da ci gaban ta wannan wai shine muke magana yan kan mas'alar a wasu wurare da dama a banza mutum zai ci wuta irin da ake wajen mutuwa akwai a wasu wurare akan samu dangi ko abokai su kawo kuɗi a wasu wurare akwai masu aƙidar ganin cewa wai neman tabaruki ne balle mutum mai hali ne sai a ɗauko a cikin wani a sa a duke shi a mai sadaka da kuɗin shi sai a zo a gama dan a raba wa mutane wani sunan sadaka kaga wani banza ya ci jika goma jika biyar ya baka lalla biyar dan akwai za a raba lalla biyar wani wurin ana raba jika ɗari ishirin ishirin goma goma har ta kai lalla biyar ko ka ji wuta a banza lalla biyar kenan mutum ya hankali da zuwa wajen sadaka yan wa'anan irin abin da ke shafa ma'anan masa'alar sadaka wasu kan kawo tawili a yi kuɗin muka tara in aka ce malin yatim wani mulki na maraya wale akwai lokacin da zai zamanto wannan kudin sadakan ma za su zama dukiyar maraya ga wanda yake zama dan talaka ne uban bibar komi ba asali da musulunci shara'antar an yi mutuwa a taimaka wa ke taimaka in zuwa binnewa liman misali ake ba misali ake ba kudi a taimaka ma iyalan mamaci asalin abu haka yanzu ko zai a taimaka ma iyalan mamaci to an zo an taimaka an kayan tara kun ci kudin wa kuci kudin kudin a nan wani wani uwa cikin malamai na nan garin mun yi wani masa'ala a rediyo ya ce ya kirayen da waya babban mutum ne san shi ya ce mana iliya kuna magana muna cin duke maraya kudinmu ne muke tarawa mu raba kayanmu na ce malam nan ma hauka shigo na kwana daban nan ma wani kwarin ne me na ce na ce ka ka hanyar magana a radiyo ce zan sami kamka bayani don mai kawata mini shi a radiyo ba ba radiyo ba na sami shi gida na ce kawata malam wannan masa'alar da kawai ku tara kudin ku kuci imamul bukhari imam muslim sun kawo ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin wanda ya bada sadaka ya koma ya cita kaman kare ne ya mai sha nace kuma zan koma radiyo in yi bayani wallahi haka baka da shi kenan ma ta gidan jiya ne ba ba wannan na na gwandaki kudin maka tara nan ma hadarin ne ka kasa sadaka dala goma a baka ɗari ko a baka ishirin ma dan mai yau su kawo dala ishirin a baka ɗari ka ci na ka ci na wani wallahi hadari abin hadari yan wani wallahi abin hadari ne suna neman su halitta abin kun da karfi gurin dan dai ana yi da ƙari an kace ba a yi an ce ba a sarka sahan sarka wa hana sadaka sadaka tana da amfani ga mamaci balle uba ubanka uwaka ta mutu amma a yi ta akan sunna in ana neman lada a yi abu kullum akan sunna shi dan fodo yake cewa duk sadakar da aka yi ta ba kan sunna ba kai da ka bada ba ka lada mamacin ka bai samu dan fodo cikin sunna wannan fodo cikin sunna kuma ya tsaye sunna kenan magana ba wanda ta sadaka amma mu sani wannan kudin da ake tarawa kudi ne asalin su na taimakon yalmamaci da haka akwai mai wadi a ji mai iyawa aka mutuwa in an tara ka kulle cikin munshuwar a tura wa gida a tura ma iyalai Allah shine lalle sun zage ka sun zage ka amma Allah san abin da kai haka ne san abin amma tara ake ba Allah kiyaye da haka dai a takaice da mutum ya hankali da cin duki ta kowane bangare kaga wannan kayan kaci an taimaka marayu kaci ne duke wata ce dukiyar marayu ce kaci ko da ba ta kado ba ce ba taimakon marayu a kawo kun zama na kun rabe Allah kiyaye to Allah ya kashe cewa wala taqrabu malal yatim illa bi ta yasa kaku kusanci dukiya ta maraya sai ta kyakkyawar hanya ta hanyar gyara hatta ya buluga ashudda kuma Allah ba dama a tsaye dukiyar wannan har yaro ya kai tsakan karhin shi eh fa ana so min murshidan fa dafa ulama malahum fa dafa ulama malahum an kun gano ya balaga kuma ya shiga hankali ba wawa bane ba fa ko Allah ce a mai ka duki shi aka shedu ga abin da uban shi bari ga abin da aka samu an gyara ne me aka yi ga abin da ya saura haka ya kamata ku to yanzu bayan wasiya da kulawa da dukiyar maraya sai ce wa auful kail wal mizan bil qism kuma ku cika kai abin awo na tiya mizir da ake aunawa mizan abin awo na yauni shi mai mita sikeli a hausa sikeli sikeli yake kenan da awon zakka da awon sikeli ku cika da adalci annan sarata mai dan gudun haka da mulkiyari ya kace wani zin wa arjih ya ga wani mai awo ka yi awo amma ka ɗan rinje misali yanzu ga kilo ga shinkawa to in za ka yi awo ka yi ƙoƙarin wani shinkawa ya yi ɗan ƙasa ka zo kana shakka an yaku kidan na yi rinjaya ko shinkawa ta rinjaya to ya tabbatar da shinkawa ka ta haɗa rinjaya ka tabbatar garantin ta ka ta yi ƙasa don gudun cin haƙƙin wani gwanda zama na ka yi ɗan ƙasa haka za ka iya ka iya iya lango-lango sai ka kasa kari na yi to ka tabbatar da cewa lungu-lungu ke na ka yi haƙasa shinkawa ta yi ƙasa eh kenan wannan abin awu ne Allah ke magana a cika ma'auni wanda Allah subhanahu wata'ala sura ta musamman a tattafi wani mun zafi na tuko Allah ya afgana azaba tare ga masu rike ma'auni ko kenan wannan babban hadari Allah ya ko annabi annabi annabi shu'aib kan al'umma ba su wannan aikin gurin akan haka Allah saka musu da azaba ta musamman akan wannan awo rage awo rage ma'auni kenan babban shi ma babban laifi yace la la nukallifu nafsan illa wasaha kuma ba ma dora ma rai abin da ya karihinta abin bakin kokarinka za ka yi saura ka bar ma Allah sai ya baka awon ka samu kai da kamacin kokarinka yadda ka tabbatar da baka ci haƙin wani ba kuma Allah bai dora ma wani abin da ya karhin shi wai da qultum fa'dilu kuma Allah ce idan za ku yi magana ku yi adalci walau kana za qurba misali ana wani magana kan abu kaza ko da na kusan ka ne bai da gaskiya ka hudu gaskiya Allah cewa wala jirma lakum shana qaumun ala la tadlubu idlubu aqad taqwa la jirma lakum shana qaumun ala la tadlubu ce kadda adawaka da wani ta hana ka yi adalci ce idlu huwa aqrab taqwa Allah baka umarnin ka yi adalci gadi bana adani bana bane ba Allah baka umarni kenan hudin gaskiya ko da naka ne bai da gaskiya mashi kusa da kai to kawace shi ne ba shi da gaskiyar ga abin da aka yi sanin misali wata shaida ko ra'ayi wanda bayani idan ka zo aka tambaye an kai bayani za a gano naka ne bai gaskiya to ka hudu gaskiyar wani kuma umarnin Allah ne ya ce wa bi ahadin la'uf kuma ku cika alkawali na Allah duk alkawalin da ka ɗauka babban alkawalin bawa da Allah malici maganar kaɗe ta Allah da ibada ka gama shi da komi in so maganar bin dokokin shi bin umarnin shi da barin abin da ya hana da sauran dukkan alkawalin Allah maka umarni ka cika annabi sallallahu alaihi wasallam maganar layin abin da yake alama ta muna hucci wanda ya hada gadar a cikin alamata muna huci in aka maka in kai alkawali ko aka maka amana kai alkawali kana sabawa yaudara ko saba ma alkawali iya cikin alamu na muna huci kenan kabira ce babba sai Allah ce zalikum wasakum bihi wannan wasiya da aka muku aka jero ta hana kusanta dukiyar maraya sai in ta kyautatawa ce cika ma'auni da na da na skeli da na da na yawunin da na da na tiya yace da maganar hudun gaskiya ko da na kusan ka ne ba shi da gaskiya da cika alkawalin Allah da wannan ne Allah yake muku umarni yake muku wasiya shine umarni mai karfi kuma ta la'allakum tadhakkarun don ku tsaya ku yi tunani ku gane muhimmancin bin dokokin Allah kan wani abin da Allah ya shaida muku Allah ci gaba وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون نعم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الله سبحانه وتعالى يا إشارة da gwada muku cewa wannan ita ce hanya ta kuma mai kaka manzan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko ya fassara wannan aya a aikace ya yi bayaninta ruwaya da ibn maja ya rubuta ruwa hadisi sahihi ga lafazin hadisi yadda kamar da na ibn kasir ya ka lafazin hadisi yake cewa abdullahi bin mas'ud ke ba da labari cewa khatta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadi thumma qala hadha sabilullahi mustaqima wa khatta an yaminihi wa shimali thumma qala hadhihi as-subul laysa minha sabilun illa alayhi shaytan yad'u ilayhi thumma qara وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله yace wannan ruwaya bayan bin majah haka hakimin sai da wurare nasin hadisin abdullahi bin mas'ud ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yayi wani khat mana yayi wani kuntu yayi wani tire dogo dogo haka yi kuntu dogo a gaban shi da ya wannan kurtu dogo a gaban shi sai ya ce musu haza sabilullahi mustaqima wannan ita ce hanyar Allah mai kizar innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu eh ainihin imani an tsaya sak suna ta sunna sakko shine sak ba kwana wannan kurtu mai keke wanda ba kwana a kan shi da ya gwada musu kuma wa hatta an yamini wa shimali kuma sai ya zo a gehin wannan kurtu sai wasu ƙananan zane wanda kowanne iya da alaƙa daga cikin wannan babban kurtun ya zana ya zana ya zana dama da hagu duk hanyoyi ne da ka magana islam musulmi ne ne musulmi ne ce musulmi ne musulmi ne haka zai ce maka ya ce wannan da ya wannan kurtu dogo ya yi waɗannan ƙanana sai ce musu hazihi subul kun ga waɗannan ƙana na ke yi mai a subul a turuk jami'ar tariƙa ko a larabci ƙananan hanyoyi wanda kowane hanya ce iya cewa tana kai na tana kai zuwa ga islam tsarika ce zuwa ga islam ko haka ya ce hanya su ko ta musulmi ne ya ce wa'annan subul su ne subul ƙananan hanyoyi amma sun bi ratsi sun mutu daga babban sun ratsi misali yanzu zaka ne mai kai take ta ai zaka ne mai ko san dake ko yamma zaka kabe ce gaba ko sai kai kusur na zaka zaka yi Najeriya eh sai Najeriya in ta daga ta haka hanyar ta sak daga nan ya kai mota nan ta kwana kace kuma wasu kaso ka sai nami kuma ya kana ka gaba kai ban nami sai daga sai Kano daga can Abuja halla ba saruwa ka ji hatin to abu haka yake wani misali ne mutum ana baka misali dan mutane su gane abu ne ana baka misali ka gane abu a hili kenan wannan ga hanya ce digatawa ga hanyoyi kanana jikin wannan kowa iya da alaƙar ta zai ta wace islam ne to sai yake ce musu ya ce wannan ya ce hadin subul laisa minha sabilun illa alai shaitan ya da'u ilai duk wa'annan hanyoyi kanana kowace akwai mai kiranta akwai mai kiranta akwai wani shaidani annabi ce akwai wani shaidani zo zo gabanan kana kai islam to da kai ta zo ka bi damu in ka baka ta kenan shi ne misali da kamka eh kana kai islam wani ta kai musulmi ne amma akan ta musuluncin shi ma heja he kirkira shi ma ta duna kirba ta san malamai ta ce wannan shine hadarin maganar bid'a cikin addini daga nan duk mai sanin hadarin bid'a zai gano eh musulmi zai ce maka amma tsarin da ya tsara ba manzan ba da Allah ya aiko ya tsara shi ne ga ya kamata a yi kaza a yi kaza a yi kaza har da dokoki na shiga da huta ko abin na hili Allah shirya da mu kira nan sada salama ya wasa bai bayani karara ga hanya ya ce wannan ita ce hanyar Allah wadda Allah ya muku kira cewa wa anna hada siratin mustaqiman fattabi'u wannan ce hanya ta mai tsaka kuma Allah ce ku bi ta sak kakka yi nan kakka yi nan kakka yi nan kurin totar can Allah ya ce manzan Allah ya ce kurin gabi kurin gabi ba ruwanka da wahala kare kai ya kare a kurin ga ba ruwa da abin da kai Allah ya ce manzan Allah ya ce shi ne garanti ma duk wanda ka kama kana tsanani akwai shakka ba kai kanka baka tabbas shi da wa musulunci wallahi wa ba abu mai sauki mai dadi irin sunna wallahi ba mai fahimtar ladan ladan sunna da sunna roman sunna sai da shi yake cikin ta da wanda ya bar gargajiya ya san irin wuya da ya sha dukkan rayuwarka matsala ce kowace rayuwarka matsala ce arewa ka huta ba mutuwa baka huta ba kasuwa baka huta ba kai na karata wannan kulla wannan ka zargi wannan haka kun kullun ka cikin matsala kan cikin duhu amma wani fa sunna zai rayuwa sak zuciya shi a huce bai ɗarɗarkin rayuwar shi ta abin da ya alhamdulillah Allah ya ce ga ayi Qur'ani ana daga sunna hadisi ma ya inganta alhamdulillah amma a malam wani daga can ya gano malam wani ga kakan shi ce mai kaza daga can tun malam kakana wani ya ce kakan da suka kashe rubu ba mai rubaka da rubu yawan shi da muke kira mutane wala babu hanya mai daɗi ka rayu a duniya cikin sauki ka koma ga Allah cikin rahama sunna kenan bida haɗari Allah kiyaye ka wahala jina to yace wannan ita ce hanya ta mai kakka kuma yace fattabi'u ita za ku bi kenan mutum da ba mamaki ta maka musulmi ne ana bata muna kaza ana sallah da ana azumin ana ka samu bid'a da man a wajen mai sallah da azumin mai ta musulmi ne ana ka samu da bid'a addinin da Allah ga wanda Allah ya yi ko shi Allah ce ga hanya ta kaka wa kai imani shi Allah ce ga hanya ta in wa ya aiko ya gaya mana hanyar shi Muhammadu Rasulullah shi kada yake da hanya ba haƙƙi ne bayanin hanyar Allah he wani ya zo he ce maka bina da Allah kai kai tsakani ka ce hanyar Allah ce to ana laga mishi shi ga wanda Allah ce gawa hanyar da ya ce ku bi ta ta wata Allah ga ta ga wanda Allah ya aiko Muhammadu Rasulullah shi ya aiko ya gaya mana wannan hanyar ta shi ga yanda take ga yanda ake kanta kurin he wani tsakar rana ya isha ilimi he shi ma haka ce maka ga yanda kamata ka bauta ma Allah da Allah a ina Allah gam shi shi ne tagan hujjar bid'a babu nasi babu Allah babu annabi shi ne a karan kanshi ilimin shi sai gano duk haka duk bid'a duniya haka aka warata ra'ayin shi ne babu nasi daga wanda Allah ya ko Allah babu haka duk wanda duk mai bin mutum ra'ayi akan ra'ayin wani kowa ne haka zaka tai in ka san an waga maka hujja a cikin maka rayu rayuwa ta kwarai me hujja qur'ani ku sunna shike hira ta wani shi da kayan shi Allah gauta mishi kurin gaban shi ka teka ya ce wannan ita ce hanya ta mai kakka kuma ce kubita kun ba annabi ya gaya mana kashe shi ya tautanta to ta ratsan ba kowace akwai shi ɗan tawa kuma kira yake da bayani ya gyara makarya ya mata zauyin haka yake kowace kowa akwai hanyar mai kiranta amma ni gatawa gata Allah ita ce sak ba kwana ya ce fattabi ku bi wannan hanya ta Allah mai kaka wala tattabi subula kan ku bi wa'incan ƙananan hanyoyi haka Allah ce kan ku bi ƙananan hanyoyi wala tattabi subula kan ku bi wa'incan in suka bi datse kan ku bi su ku tsaya kun sak akan hanya ta Allah menene da Allah ya ce wala tattabi subula ya ce fa tafarraqa bikum an sabili domin idan kuka bi wancan subul wa'innan ƙananan hanyoyi za su raba ku da hanyar ta Allah shi ne kanku misali mutum za shi ne mai sak zai ma sak hera ɗaya kusu kaga ba shi ya bi ta Allah kinan wa'annan in ka bi kananan wannan za su raba ka da hanyar ta Allah shi ne maganar eh ku hankali in kuka bi su za su raba ku da hanyar ta Allah kin duk wanda ya bu hanya ta wani a takaice kenan ba hanya da manzon Allah bai bayani ba da annabi ya rayu ka hoji ka bi ta wani kenan ka bi wancan shedani wancan shedani ba akwai ba za a ce shedani sai wa aljani a a shedani shedani ne da jin yasa Allah ce ko eh haka Allah ce shedani su jin shedanu a jin akwai aljanu akwai a mutane eh ko ina ku akwai aljanu shedani ko ina akwai shedani kenan duk lalatacce mai kira zuwa ga annan shedani ne haka na duk wanda ka bi ba manzan Allah bai ga maka wani ne ka bi kenan ka bi wani shedani ya kira yaka zuwa ga wata hanya tashi wadda yake ba ita bace ba wanda Allah ya aiko ya bayani washe kullum wallahi kullum wallahi ba ma gurin a cewa ayu zawo kallan kama abu na na siyasa ga yan izala ga kaga ahlus sunna ga yan dariqa ga yan wannan a mu kurin gurin mu kira da muke da muke kullum dukkan musulmi ya gano babu hanyar tsira sai ta bautar Allah da ƙur'ani da yake gidan kowa da sunar manzo Allah da take ko ina duk da kake kun ka kama ka rike wannan shine tsira kuran shine muke kiran kowa ya huta da wahala da kama kame da kirkire kurin mu zo mu wadatu da abin da Allah ya wadi manzon da Allah ya aiko ya wadi shi muke kira mutane kowa ya gano kuma muna watar Allah sa kowa gano da haka amma dole sai mai rabo Allah sa mu cikin masu rabo yace zalikum wasakum bi kenan bayan ce fatafarrada bikum an sabili za ta raba ku da hanyar Allah ita wannan wanda yake mana wadda ka bin wadda ba ta Allah ba ba ta Allah ba yace zalikum wasakum bihi wannan bayani da aka muku na bin hanya Allah mai kakka kan ku yi kwana ku bi kanana su raba ku da hanyar Allah shine umarni da Allah ke muku bin wannan umarni nashi ku yi haka la'allakum tattaqun don ku zamanto daga cikin masu tsoron Allah masu bin dokokin Allah Allah sama alayin ci gaba ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون نعم nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala bayan dukkan dai wannan bayanai Allah ke tabbatar da cewa sun ma'ataina Musa kitaba tamaman Allah ladhi ahsan wa tafsilan da kulli shay Allah ce cikin ni'ima da yama annabi Musa alayhi salam bayan bayani ya gabata irin wannan bayanin annabi Musa alayhi salam ya ma al'umma shi su dole wasiyoyi Musa kanshi ya gabanin Isra'il yace muka ba Musa littafi sun ma'ataina Musa kitab kusan wata kiman Allah na Musa alaihissalam Allah ya ba shi littahi bayan ya kare duk wata gwagwarmayya tun ta yarinta zuwa ga ta'annabta duk ya kare wahalar gwagwarmayya da fir'auna daga bayan an halakar da fir'aun tukon aka ba Musa littahi bayan duk ya wannan matakin tun na yarinta na waye gidan fir'auna duk wannan gwagwarmayya da Musa ya ta yi da fir'auna babu littahi kurin wahayi ne ya kaza ka kai kaza wahayi ne kurin ko Allah mishi magana kuran ba maganar littafi yanzu bayan wannan gwagwarmayya Allah halakar da fir'aun a cikin bayan wani Allah ce sai muka ba Musa da littafi tamaman Allah da sana akan kyakkyawan cikon ri'ama ta Allah akan kyautata ma da kinan kan irin yadda ya bi dokokin Allah kan ibnu kasir ke cewa kan yanda ya sha gwagwarmayya akan addinin Allah kai sai da sakon Allah kan wannan abin da Allah cika mishi da wata baiwa ta bashi littafi bayan wannan gwagwarmaya wannan kuma cewa tafsilan da kullu shay wannan littafi yana bayani dalla dalla kamar dukkan abin da suke bukata Allah musu bayani wa hudan wa rahama kuma littafin da aka bashi na taura littafi ne na shiriya ne ga wancan al'umma wancan zamani kuma jin kan Allah ne ga wa'annan bayi ya ba su littafi dan yan wa abu ne sananne kullum kai muke bayani duk da tsagerancin banu isra'il tsagerancin al'ummomin harko duk da sun san da cewa hanya mahuta mutum bai samun mahuta ta rayuwa ta ya samu doka daga Allah sai suke neman musa a zo da littayi a ba mu littayi wanda zai jagorance mu Allah masa alƙawarin sai bayan kun wuta daga kankin fir'aun kun zama cikin yancin kanku ta kwan doka ta zo duk suka zo kenan littafi ne na tsarin rayuwarsu ta ibada da duka rayuwar gaba daya sun san da cewa haka abin yake Allah shi kowa sanin bawon da ya halitta shi ya tsara musu tsarin rayuwa ke wannan littafin a taura shiriya ce rahama ce la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun dan su zama to masu imani da gamuwa da Allah ubangijinsu da duk a cikin bayanin dokokin da ba sakamakon lahira duk a cikin attaura Allah musu wannan bayani kake na mu ta da aƙida mu muna da imani da akwai littayi a taura na musa alaihi salam da allah sabka mushi kun dole ya cikin shaɗin imani ka yarda da wannan littayi na a taura a jumulce illa mas'alar ake magana a inkarin an juya shi sun canza shi da kuma ake magana amma baka zakin a taura baka inkarinta dole ka da akwai littaya mai suna a taura amma ba muna nihin ba wannan ta hannunsu wannan shi magana kenan da ta hannun nasu ya tabbata cewa an canza ta hatta in ji ta abin haka yake ya ce wa haza kitabun an zanana mubarakun ta bayan wannan bayanin an gan bayanin a taura Allah ce wa haza wannan da yake hannunka alƙur'ani ya ce kitabun wani littafi ne na musamman ana na kira kitabun littafi ne na musamman mai daraja mai kima ya ce kuma mubarakun ci an zananawo littafi ne na musamman wanda mu muka sabkar da shi Allah ya sabkar da shi ga bayan shi mubarakun kuma littafi ne mai cike da albarka wani yabo ne na alkurani littafi ne na musamman sabkakke daga Allah kuma mai albarka sai kuma ce fattabi'u ku wannan al'umma al'umarnin ku bi wannan littafi ana magana da wa da dukkan musulmi ka bi shi ka tsira fattabi'u ya ce wattaku la'allakun turhamun ku bi wannan littafin kuma ku ji tsoron Allah ku ji tsoron ana ku an ce takawa bin umarnin Allah da barin abin da Allah ya hana ya ce la'allakum turhamun kenan kuma ku bi wannan littayin ku ji tsoron Allah don a ji kanku ku samu rahama ta Allah Allah samu cikin amzai kai
an taqulu innama unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون
nan Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana yanke hamzari ga mutane na magana kakuce ai nada cewa an taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatin min qablina wannan wai Allah ya saukar da wannan littafi na alqur'ani wanda aka yi bayanin shi a bayan nan kusa littafi ne na musamman sabkakke daga Allah mai albarka daga umarnin shi Allah ce mun sabkar da shi an taƙulu mana da Allah taƙulu don ce ku samu abun haɗi cewa innama unzila alkitab ala ta'ifati min qablina ai Allah subhanahu wata'ala mu bai sabkar man da littafi ba yahudawa da nasaru ne aka sabkar ma da littafi don kasu samu wannan dama domin can akwai tsowa hazararsuwa suka yi wa kafin bila ja da aimani la in ja'ahum nadhirun la kullun adam idar umum ko rantsuwa suka yi da Allah ce wa kafin bila ja da aimani sai rantsuwa iyaka rantsuwa wa kafin bila ja da aimani sai rantsuwa iyaka kalma ta rantsuwa cewa suna cewa su inda Allah zai aiko musu da wani mai galgadi kai manzo Allah zo su ganshi sai rena shi suke ci aiwa alƙalaƙa inda Allah zaka da wani manzo na musamman da hesihi yahudawa da nasaru bin Allah hebin su bin ka Allah suke wani alƙawarin suke ma Allah alƙawarin neman aiko masa da ɗan aike ko to gashi yanzu ina hujja kira da an karya musu hamzari da sun yi wani Allah ta sai rantsuwa iya karantsuwa in har wani mai galgadi ya zo garin maka za su yi ɗaya daga cikin al'ummomin yahuda da zaru sai hi sai hi su bin Allah suka yi wannan rantsuwa to yanzu gashi manzan ya zo kuma littayi daga Allah ya zo za ku abin waɗi kenan kai hana wannan hamzarin ka samu abin waɗi Allah ce shi ya sa muka saka da wannan littayi eh dan kan ku ce an saukar da wannan innama mun kitaba la zafite ne ai kurin wa'annan jama'a bi ne Allah saukar ma da littayi mun kamar ka haimu mu zo kuma wa in kunna an zira sitim ghafilin mu kuma mu san makaratun su mu san ba addinin su mu san malukan su haka nan mu ba mu da uzuri eh mu mu san makaratun su shi yasa ba mu ba imani dan ba mu da annabi namu to ga annabi naku ya zo eh ba quraishi hashim ya quraishi kuma qur'anan arabiyyan kada da yawaji ƙura'ani kun balarabe balarabe ce sa fasi ba wata kamci ka gane ba gangaye ƙura'ani larabci ya zo to me abin wata ke ya ce au taqulu law anna unzila alaina alkitab lakunna ahada minhu dan bayan ka ku ce ma'ana su aka ba ku sani ba kuma dan kadda ku ce ai ai wani tayin an sabakar ma na ka ce an sabakar da littayi inda aka sabakar da littayi da sai mihi ɗaya daga cikin waɗannan al'ummomin shari'a to fa kada ja'akum bayyinatu min rabbikum wa hudan wa rahma na kina wannan magana zuwa bita hakika Allah ya tabbatar da cewa yanzu hujja ta zo muku daga wajen ubangijin hujja ta yanke hamzari gare ku manzon ya zo kenan eh wa hudan wa rahma ga littayin shari'a ne shi ma kuma jin kai ne eh ta qur'ani shiriya ne ga masu imani da shi kuma jin kai ne gare su haka kenan a yanzu ba magana hamzari yace fa man azlamu mimman kadzaba bi ayatillah wa sadafa anha wane ne yahi zalimci kamar wanda ya ƙaryatar da ayoyin Allah haka kura da ra'ayi yace ƙarya ce ba gaskiya bane ba eh an ce mana babu wanda ya hishi kenan sai daidai da shi amma iyaka ne eh ƙaryatar da ayoyin Allah ya ce kenan kaman azar mimman ka zaɓi ayat Allah wa sadafa anha kenan ya ƙaryatar da ayoyin Allah kuma ya kau da kai ya bijire mana ko yansu ko aka iraq mana ba ruwan shi magana Allah ba ruwan shi magana wa'azi kurin shi ko aka yamma ayoyin Allah ko aka to wannan bayanai Allah ce sanajid alladhina yasdifuna an ayatina su al'azab Allah ce za mu sakamako za mu saka ma waɗanda suka kangare suka bijire mu ayoyin Allah kace za mu za mu saka musu da su al'azab da mumunan azab kuma Allah zai musu wannan azaba bima kanu yasdifun dalilin bijire mu ayoyin Allah Allah zai azabtar da su azabtarwa mumuna Allah ce gaba
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون نعم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك نعم ابن كثير ناتشوا الله سبحانه وتعالى ينا وعيدين شي ga waɗanda suke kafirce ma Allah masu sabawa manzannin Allah masu kangare ma ayoyin shi shin wai akwai wani abu da suke jira daban wanda zai sa su yi imani ba dukkan wannan bayanai da Allah ke yi duk wannan ayyukan bayan ke mutane suke jira suna jira me suke jira an ba cewa ba suna jira sai sun ga mala'iku karara sun zo sun bayyana ma'ana in mazawar azaba ko wunin kiyama a wuya a ce rabu ko suna jiran zawwal ubangiji ne a hili kiyama waje a rabu kurmin saffan safa hana tabbatar da zawa allah ne zo hilin kiyama zawa wata dace da girman mulkin shi waje a rabu kurmin mala'ikatu saffan safa allah ya tabbatar cewa allah zai zo hilin kiyama mala'iku za su zo to shi suna mana suna jiran kiyama ne amma an bai jiran kiyama ba me ya saura me suke jira me ba su gane fa an bai jiran ba gurin ya ka mutu ko ya ga a filin kiyama me ma saura me ya saura yanwa yace in ma suna jiran zawal mala'iku in ma zawal ubangiji ko zawal ba'd ayat rabbik daga cikin ayoyin ubangiji wasu ayoyin ubangiji yan wa daga cikin ayoyin ubangiji a ce wasu kenan daga cikin alamomi na tashin kiyama dan kiyama tana da alamomi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa ya su sabbe suna zamane suna tattaunawa kan tashin kiyama yace me kuke tattaunawa kuke magana akan lamarin tashin kiyama yace ku sani kiyama ba za ta tashi ba haka kurin a yanzu kai tsaye haka sai an bato wasu ayoyi ko alamomi guda goma wanda daga cikin wannan alamomi guda goma ce kowanne he sun tabbata to a nan he magana cewa a wuya ce ba a ta rabbik kiran daga cikin aya mana aya alama kiran daga cikin alamomi manya mai dashin kiyama ya ce kinan wata ta zo to cikin alamomi na tashin kiyama ruwa ta tabbata bukhari ya kawo muslim ya kawo annabi sallallahu alaihi ke cewa la taqumu sa'atu hatta tatali ash-shams min maghribiha fa idza ra'a an-nas amana man 'alayha ta fadhalik hin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl wata ruwa ke cewa la taqumu sa'atu hatta tatali ash-shams min maghribiha fa idza tal'at fa idza tal'at wa ra'aha an-nas amanu ajma'un وذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل wannan da ruwayoyi ne ina ga lokacin bai ba mu dama duka mu kawo su amma suna tabbatar da cewa kenan kiyama a wannan nassin na Qur'ani akwai alamomi kayan ta zo kwaram ana gwada mana alamomi wanda da yawa sun zo wasu ma muna cikin su kayan manya manya wanda in sun zo su daga su ba magana gyara kurin sai idawa ta muna fatar insha Allah wannan aya tana buƙatar kenan in Allah kai Musa ta sama insha Allah yanzu kenan sai mu koma aya ta 157 insha Allah a sati mai zuwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته